بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammacin alhamis sha shida ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba jiya mun cike da surar nan da take bayani da ahsanul qasas suratul yusuf sura ta sha biyu yau cikin yarda Allah za mu tashi sura ta sha uku idan ka faro yin da sama suratul ra'd wannan sura an kira ta da wannan suna suratul ra'd wato sura tsawa ko kuma a ce sura ra'd sunan mala'ika kamar yadda ya tabbata a hadisi a cikin Imam Nasa'i ya kawo cewa ra'd sunan mala'ika ne za ku iya tuna wasu shekaru a baya da aka yi ake hasken makaranta aka ce wani yaro ko yarinya ce ta kawo sunayen mala'iku da aka ambata a cikin Qur'ani ko hadisi sai yaron yake da mala'ika ra'adu to sai aka ga bugawa kaza kaza kaza an riga an sa wani abu kuma ya ci dole daga baya aka tabbatar domin malamin suna ji hadisi ne ingantacce da imamun nasai ya kawo cewa mala'ikan da yake yin wani sauki kamar yadda wasu daga cikin malamai suke faɗa sautin nasa shi ne yake koro wani girgize ya taho sai a ji tsawa saboda haka ya koro shi kuma ya kora ruwa wato ruwan sa mai sako wannan mala'ikan sunansa kenan kawai a ra'adu shi ne ba wanda ina ji yake cewa a ra'adu kayan shi kawai ya haɗu to wannan ita ce sura ta sha kuma sura ce mai kira wato an saukar da ita lokacin annabi alaihi salatu wassalam kaga koda kafin tafi nan koda mala'ika ne a radu ai kuskure ne mutum ya ce a radu da niyyar rantsuwa don ba a rantsuwa da mala'ika ko man kana aliban falyahi billahi aw liyazun wanda zai rantsuwa ya rantsi da Allah ko ya juru ba a rantsuwa da mala'iku ba a yi da annabawa ballan jira mutane saboda haka an zogon da ita annabi alaihi salatu wassalam yana makka a wani kauri da cikin maganganun malamai domin ɗaliban abdullahi da abbas a kauli na farko da shi kansa abdullahi da abbas kamar mujahid da sa'id bin jubair da kuma qatada suna da ra'ayin cewa an saukar da wannan sura a makka gaba ɗayanta amma a wani kaulin kuma kamar su Abdulmalik Abdulaziz ibn Abdulmalik da shi da irin su Ikrima su kuma sun tafi akan cewa da Jurayj ibn Jurayj sun tafi akan cewa sura ce madaniya kuma suka ce suna da ruwaya daga Abdullahi da Abbas sai Abdullahi da Abbas yana da magana biyu kenan akan matsalar ne ita wannan sura ta suratul ra'd ko kuma malaman da suka ce gaba ɗaya ma sura ce madaniya amma ban da aya daya ita ce aya ta talatin da daya to nan zan dubi kwari ne gaskiya sura ce makkiya sura na ke maka wannan zan tsaya ku kwari amma an kana karantawa a ulumul qur'an za ka tana cikin surorin da ake gaya ma wato ana da sabani akan cewa ai maka sai ko yan madina amma dan ce mafi inganci yar maka sannan tana da ayoyi guda arba'in da uku a littafin mutanen kufa sannan tana da ayoyi arba'in da hudu a littafin mutanen makka da madina saboda haka ya danganta da wato littafin mutanen da kake babban jigonta tana bayani akan kaɗai takar Allah maɗaukakin sarki da girman Allah sura take bayani a kai muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu iko aiki da abin da za mu ji bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم ألف لام ميم را نعم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون bayan bismillah Allah madaukakin sarki ya ce alif lam mim ra Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik kamar yadda mun faɗi wannan a farkon suratu hud da farkon suratu yusuf cewa abin da yafi inganci ga sai Allah shi ne mafi sanin me yake me yake me yake nufi da waɗannan harufa ko kuma in za ka matso ka matso ma'ana ta biyu cewa Allah ya ba su misali ne cewa da alif da lam da mim da ra su ne irin alfabet din da annabi ya amfani da su wajen zuwa da alkur'ani tun da kun kai da su kuma ku dauki irin su daga alif zuwa ya'un ga tambun nan kuma ku kawo kwatan kwatan alkur'anin da ya kawo wannan shi ne ma'ana ta biyu wanda ita ma mai kwari ce kamar yadda malamai suke kawowa amma ayoyi da ake kawowa wa'annan sun fi kwari ko dai kace Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik domin a jawo hankali domin duk lokacin da za a yi yariya ka faɗi wata kalma da baka san ta za ka ga wato gane da hankalin ka gurin dan ka gane ne ma'anarta to idan a ja hankalin su ne cewa fa ba da wani yare annabi ya zo da yaren da kuke tuciya ne kuka goge a litirita da adabi mutum ya hau kan bujiya ya yi budurwar sa bai ɗari na litirita ba tare da an ci gyaran sa ba to irin wannan harafan ne kuma ku kawo qur'anin ku kita tunda kun ce dai wannan qur'ani ba ku yarda da shi ba to sai Allah yake tilka ayatul kitab waɗannan su ne ayoyi na littafi ai sai da ayatul min kitab waɗannan ayoyi ne al-maqru'a na littafi wallazi unzila ilayhi wannan da aka saukar maka ne rabbika daga ubangijinka al-haqqu shine gaskiya abin nufi wannan allahi ismul mawsul ne cewa abin da aka saukar ma daga ubangijinka fa shine gaskiya amma walakin aksaran nasi sai ne mabiya yawan mutane la yu'minuna ba sa yin imani da haka shi yasa kamar da muka wuce sura jiya da Allah yake wa ma aksarun nasi wa law harasta bi mu'minin ai wa ma yu'minu aksarun nasi wa law harasta bi mu'minin mabiya yawan mutane ba za su yi imani ba ko da kana so su yi imani domin ku duba ku ga wani irin da'awa ce annabi alaihi salatu wasalam da yi ta dabi'a da kyawawan dabi'u ba amma wasu a jikin sa ba su ce kamar Abu Lahab babban sa ne amma ni zaki sa bai saboda Allah bai shirye shi ba saboda haka man yahdini Allah fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida malai yace ai ma hadal bayan duk da wannan bayanin alwudu wanda yake addini karara la yuhadu aktharu min ibadihi min ash-shifa ba za su taɓa mabiya yawan su ba su imani ba saboda rashin arziki da Allah ya rubuta musu wala imani da taurin kai wani ba da munafurci sai Allah ya ce الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Allah ya ce Allah alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha Allah shine wanda ya daga sammai guda bakwai bighairi amadin ba tare da wani tiraku ba wani ginshiƙai tarawnaha da kuke gani a ta wannan ginin yanzu da muke zaune a cikin wannan masallacin inda babu ginshiƙai ba ne zama wani ya zo ya ce ma ya ba komai kada kallo saboda rashin gamsuwa bayan an gama ba aka kirkiro wannan na tafiya ake ganin cewa ya kamata a ƙara ni da cewa an riga an gama gini dan bayan an gama ba na mantawa shi injiniyan ya ce a yana da a ƙara kirkirar wani wata bila din a ƙara zawa a tafiya duk da wannan tsarin da aka gudu wajen gini da sauran saboda ba gama gamsuwa ba to amma gama ba wanda ya ce ce ba ga inda aka sa fila waje kaza da guri kaza da guri kaza kuma halittun da suke cikin sama sai lullun ka na kasa to Allah ya halitti sammai kana nan a cikin ba amma da jini ya hari ba wani jirgi da kake gani karauna da kake gani da ya rike ka ko kai ne shugaban tare da ake tattace yanzu ba wanda zai zo ya ji ba bila ya ce ka shiga ka shiga kana kallo wani guraren an yi da an kwana biyu zai yi hoto da tsarin da ake so a dora a kai ba kan ka aka dora ba domin lissafi ya yi cewa za a zuwa gaya ma ko lissafi ne za ka shiga a wannan dayan dayan jikin da kake karantawa da wannan calculation din da kake ba wani na kuɗi wani yawwa ba na kuɗi bane wasu abubuwa ake gaya ma in za ka yi kaza kaza za a yi shi ne lissafin aiki shi ne kullum mamakin da nake aiki idan na ga ɗan boko da ya wani musamman wanda ya yi sciences amma yana zuwa gurin boka ya zai ta mamakin da Allah saboda kai da kaje ni wani x lai ce ni ka cika feji kana kuri amma wani wawa da ko da bijini da iya kuma yana wasa da hankali shi ne abin ba ina mamaki Allah ina mamaki wanda da ya zai je yanzu ko da a harkar boko ya je ya zama digiri a science zai zo a ɗauko abu shi kafin da su ɗan furudin duk abin da ka kawo in ba ya furudin ba zai ce bai gaba amma sai dai yanzu wani ya zaunar da kai kawai ya ce ma kar kai kaza saboda kaza kuma kai yadda kuma hurumin Allah ya yi amma ka yadda me ya bani zan ji ku me ya bani lissafi da ka goyo bai iya na ba komai ba wani daga cikin wanda muke karatu cika da su yake cewa ya kai mota sawanti da ya zo da ya gama wanke mota shi ne wanda zai ke cewa kai ba da za ka kaza ba yake yake kai ba ga layoyi a cikin mota ka ba saboda ya san abokan sana'arsa suna kawo wanki kowa in ya zo in yana wanki man mota zai ga layoyi ba sai da Allah ba wai saboda ba a zama kawai yake haba yake ya ga Allah zan dogara da wani kuma shi za ko ba a jirgi a tsarin da shi lokacin da za a ce season ne na rashin jirgi shi ne domin ya da Allah yana bayarwa haka ake so imani da tauhidi ya tsaya kai da Allah shi yake yin zai kalora lafiya to saboda Allah Allah madaukakin sarki yake shi ne wanda ya rike sallai ba tare da amudan filan da kuke gani ba ka duba zaman nan baka taba jin ran da aka ce kan wanda ya fito ba yau za a gyaran sama tana nufi baka taba ji ba ma tara fi khalqi rahman min tafawut ba a yi amma wani gurin za a yi gini daga gini ya gini amma wani gurin na naso banda gidan Allah banda nasa tun masa wa ala al'arshi ta ne da yake al'arshi da yake da ya dace kamar yadda imam malik yake cewa istiwa an yaliqu bihi daidai kan da ya dace da shi imani da tauhidi shi ne duk abin da Allah ya gaya wa kansa kai ka faɗa ka yadda yadda yake ba tare da ka binciko ba wannan shine ka'ida ai za ka ji ba wuce yanzu da an zo an zo an yi abu sai Allah masani ko to wannan tauhidi lafiyayye kenan inda aka tambaye shi Allah masani eh yana nan sai a ce to kuma akwai dan masanin Kano ba zai ce ai ba irin sanin dan masanin Kano ba to haka ake so duk wata sifa ta Allah ka jingina wa Allah da irin wannan idan yaro yana abu ko babba ma sai a ce Allah yana kallanta duk imani lafiyayye ya yarda da cewa Allah yana kallo amma ba zai hararo ma cewa irin kallon da wani yake ba ko to haka ake so imanin ke tsaya kar wani zai ma wasa da hankali Allah yana ji yana gani amma ba wani mai hankali da zai zo yake dan me yasa kace Allah yana ji yana gani bayan ni ma ina ji ina gani domin ka san jin ka da ganin ka ba irin da Allah bane to wannan shi imani akan kullum mauludin yuladu alal fitra kowane abu rayuwa a kan fitar Allah yake halitta in da na ta kare ya yadda Allah ne ya halitta sama da ƙasa kuma yana ji yana da sannan ba zai taɓa hararowa ba ba kai gaya mar ba cewa wai ji ne irin na mutum domin jin Allah maɗaukacin sarki bai da iyaka amma na ga yana da iyaka yanzu karatun nan da muke akwai dukkan da mutum ya yi ta tun yana nan kusa da mu yana ji yana ta tafiya zai daina ji domin iya jinka iya iyakar kenan har gari yana hango masallacin nan idan yana ta tafiya yana ta tafiya zai fi limitin da zai zira ganowa amma jin Allah da gudun sa irin wannan ne ba irin sa bane kaga Allah bada hukun garki da kansa yace laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir ba wani abu da yake kama da Allah yake kuma shi ne shi ne kuma mai gani kuma kai ma yaji yake ma kana ji kana gani ala za'ala al-insani shay'un min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura sai ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an Allah ya san yake ya sanya mu mu zama sami'a masu ji basiran kuma masu gani sannan kuma ya ce a kan gurin ya ce wa huwa sami'ul basir kan kan ka ga ba in tsire domin ni kai na yanzu da nake karatu yanzu da za a fara surutu zai zanto an samu tafi da distraction zai zanto ba ma na gane me nake faɗa amma in dai duniya za su rude da magana Allah yana jin kowa kamar shi kadai yake yi duk duniya kana kallo da a harari kowa da abin da yake faɗa amma kowa Allah yana jin sa a arba ma haka kowa yana faɗa abin sa daban kuma kowa Allah yana jin sa da wanda ya aboye da wanda ya bayyana da wanda ya da ƙarfi da wanda ya a hankali to kaga a ce jin ba irin namu bane saboda haka za ta daban ne kisa wato istiwa ne ne kudi ya ne ne da al'arji da ne zai da ce ne kuma kar ku manta Abdullahi Abbas ya yi bayani ya sama ce sama ta daya inda za a nan nade ta kamar ta barma a wurin da a sama ta biyu za ta zama kamar titi ne a daji saboda girman sama ta biyu da za a rufe sama ta daya da ta biyu a buɗe ku kamar faranti kamar da barmar a buɗe da sama ta ɗaya da biyu a haɗe a wurin da za a zama ta uku za su zama kamar titi ne a daji haka yake to za a ɗau sama ta ɗaya har zuwa ta bakwai gaba ɗaya a buɗe su a wurin da su a har da ƙasar a sai ma guda bakwai a wurin da za a wato kursiyi da Allah ya ce wa sai a kursiyi hutu samawati wal arda kuma kamar titi za su zama a daji da za a ɗau wannan kurjin a wurga a kan ruwa wa kana alhu alal bai shi ma ga masiri ne da ma'adai to da za ka tara su tun daga ruwan har zuwa ga mai da kasai a wurga a kan al'arki ga masiri ne a dai to ba me yafi sauki a wajen ka shi ne ka sallama wa Allah shi ne kawai Allah ya daidaita al'arki da ne dan da ya dace da shi shi ne in ka zo kana shiga wurin dan waka da aka ran barnoni cewa ya Allah kaza kaza doka za ka shiga wani abu kuma sai Allah ya tuhume ka cewa waye zuwa ba amma a nan ayoyi surori bakwai Allah da kansa ya tabbatar da cewa ya bai da al'ari daidaitun da ya dace ne wannan shi ne amsa wata tsara shamsa wal qamar sai kuma ya gaya ba wani abu cewa rana da wata da kake gani Allah ya ce mu muka hore akwai kasashen da yanzu rashin lafiya ya rashin lafiya sai a ce ka tafi afirka ka sha a vitamin d ba ba rana a can da mutum ya zo ya ji rana sai ya warke to wannan ranar da kake ji da gani Allah shi ya hore ta ba ta da wata kima da girman da kuma za a koma a bauta maka shi ta ce la tasjudu li shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kada ku wa rana da wata sujada domin duk wanda ya je ne ana ta faɗa wannan lokacin da muke muka je Sabis muka tafi Lagos sai na ga wannan bayanin da Allah yake tsantsan da a ayat Qur'ani ko cikin hadisi za ka ga in rana ta zo faduwa sai ka ganta kamar ga ta aka ruwa kasuwa ta yi yalo sai ga wasu masu fara da kaya sun tafi ba da kani sun tafi suna sujjara na shekarar Allah ta'ala su kuma a nan lokacin za a tafi a rika durkusa ana gaishe ta a nan nan Lagos abin da yake ko ya zo da aka zo Allah da yake kaza a kan gobe ce asuwa to a lokacin za a ji a fashi ana ta bauta to Allah yake kan ku musu bauta domin su ma ni na halice su ma bayi ne da kuke bayi bayi na wato su ma bayi ne a gare ni to shine wanda kare shamsa wal qamar sai Allah yake kullu da ranar da watan dukan su ya gidi suna tafiya ne bi ajalin musamman zuwa ga wani wato lokaci wanda mutum ake da jihohi yadda za ka mutu a ce daga ranar mutum labarin ya kare haka rana da wata kuma haka akwai ranar Allah ya haɗe su guri ɗaya ka kowa tafiyar da yake daban dalibin yake tafiya kowa yana tafiya a kan kullum bi falakin yasbahun kowa akan tsarin da yake tafiya to akwai ranar da za a zo sai a haɗe su fa wajen ne a cikin su wal qamar ranar haɗe rana da wata za a yi guri daya sannan wannan hasken nasu gaba ɗaya Allah zai kauri irin sun su kome rai wa idan nujumun kada gaba ɗaya za ka ga su kansu taurari su faɗo ƙasa saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da kyau rana da wata bayi ne na Allah sai Allah ya ce yudabbirul amra Allah ya ce zikri al'amra yubaddilul ayati shi yake rarrabe ayoyi liqa la'annakum bi liqa'i rabbikum tuqinun wata kila dangane da haduwa da ubangijin ku kwa samu sakankancewa abin nufi wannan ayar da aka biya da abubuwan da aka yi muku bayani ko zai ba ku dama ku kamsu da cewa lallai Allah madaukakin sarki za ku haɗu da Allah wannan bayanin da aka yaka rana da wata ya kara muku ingancin cewa lallai za ku haɗu da Allah maɗaukakin sarki Allah yana ne yana jiran kowa a malakata wa shamsu wal qamaru wan nujumu musakkarati bi amri bi ala lahu al khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin da rana da wata da taurari gaba ɗaya ababen horewa ne da umarnin Allah ku saurara lahu al khalqu jahil kun Allah ne wal amru da umarni da al'amura تبارك الله ترجي لا تبت على الله لو كتم وبنجي الدنيا ويدا رب العالمين وبنجي الجنة يا لا يكون
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يقول وهو الذي كما شنو دي وندا مد الأرض يسوق القصا وجعل فيها رواسي sannan ya dora manyan duwatsu a kanta wa anharan da kuma koramu sai Allah ya ce wa min kulli thamarat da kuma kowanne irin nau'i na kayan marmari ja'ala fiha zawjayn ithnayn Allah madaukakin sarki ya sanya nau'i guda biyu kowane kayan marmari ta yaji ne kowane kayan marmari yadda ka san mu ma nau'i biyu muke akwai mace akwai namiji to a cikin kayan marmari ma akwai mace akwai namiji in ka duka mangoron namiji a gidanka ba zai yaya ba zai yaya ba gwara ma mace za a iya samun pollination wa iska ta iya ɗebo ma wannan ɗin kayan abin haihuwar nasa yanzu ya tura a nan musamman ba a da nisa amma in zai ka shuka shi zai da girma ya ta goma da cin gani ba zai yaya ba an fahimta da kyau ko to shi ne Allah ya ce ja'ala fi har zaune ne ne yushi lailan nahar dare yana nan da yi yanzu da za a yi miki ana nan ana ta tafiya shi kuma daren ya ilmuhu hadizan ya fito in a baya da gudu yanzu yana gudu shi ma yana gudu har yanzu kuma shi ne za ka magana ta yi shine rubutu hadisa yana neman sa da gaggawa kowane neman tseren tsere ake idan wanda ya ci daga wace wanda ya koma gaba haka ake tseren to shi Allah madaukakin sarki yake gaya mana to a yi bikin lailan nahar inna fi zalika la ayati a cikin wannan abubuwan da aka bayani akwai ayoyi ne kaurin ya tafakkaruna amma ga masu tunani ba kowa ba sai masu tunani shi ne ai malami ja'alaha mutadi'atan mumtadda للطول والعرب ألا يا سنيا كذا ومن بعد الجسد وأصحاب جبال الراسيات شاملات سنكم يكفيك جمعنا من يندوى وأجرى فيها الأنهار والتداوي والعيون لسقي ما جعل فيها من الثمرات سنكم يسنيا متى قوربوا دقول أدين da idaniyar ruwa daban-daban don a shayar da abin da zai fito daga cikinta na kayan marmari al-muhtali ba wanda ta sassa ba al-muhtali ba da alwa wanda ta saba wajen kala wal ashkari da nau'i wal du'umi wa zawa'i da ɗanɗano da kuma ƙarfi min kulli zawjayn ithnayn ko wani daga cikin akwai guda biyu ai min kulli shakli tilban ko wata kala akwai nau'i biyu يمشي الليل النهار أي جعل كل منهما يطلب الآخر طلبا حسيسا mun sanya kowane yana neman kowane cikin gaggawa idan dare ya wuce sai yini ya fito shi in ɗan ɗan ruwa ne wuni ya wuce sai dare ya fito shi haka ake sai Allah ya ce وفي الأرض بضع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Allah ya ce wa bil ardi qidan sannan muka sanya wasu yankuna a ban kasa yanki yanki muka jawiratu masu makwabtaka da juna sai da daga je ka zo ka sami hekta guda na gona wani yana kusa da kai amma sai ka shuka abu za ka yi fito za ka yi ci kuma gaba ɗaya za ki je kuka yi wataƙila ma wanda yake kula muku da gonar duk mutum ɗaya ne yadda aka kula da wannan haka aka kula da wata amma nan gurin sai ya sanya ci a cikin gona ɗaya ko kuma a tagan ba can gurin ya zumi nan ya ƙi to shi ne Allah ya ce a ban kasa ma akwai wato mutajawiratu kina yankuna mutajawiratu masu makwabtaka da juna wajen nasin da godanni yana ana da na ilimi wajen da shukoki wani ainihin da dabilai sinuwanin wanda suke a tushe daya tushen su daya wa gairu sinuwanin da wanda ba tushen su daya ba yusuka bi ma in wahidin Allah yake mun jayar da su da ruwa daya ruwan da muka jayar da su guda ɗaya ne wani fabdilu ba a zaha ala ba da fi ukun amma sai mu fifita wannan sashi akan wannan sashi wajen ɗanɗano wajen cin abincin ba a gona ne za ka turo wannan rejan ka ji da zafi wannan kuma babu wannan bishiyar akwai kuma duk ruwa ne aka ba su in ji da Allah madaukakin sarki yake cewa inna bi zalika la ayati lalle a cikin wannan akwai ayoyi li kauni ya ga amma ga wata hankali kawai duk mai hankali wanda yake da gona zai gane cewa lalle a tsarin Allah madaukakin sarki akwai hukumomi masu yawa sai Allah ya ce وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون Allah ya ce wa in ka ajab idan kana mamaki fa ajabun to ai abun mamaki kaulin shi ne fadin da yake cewa idza kunna in kana mamaki bayanin da aka yi akan kasa ne to ba wannan ne abun mamaki ba abun mamaki shine kaulin fadin su ai idza kunna turaban yanzu in muka koma turbaya bayan mun mutu a ina da je harkin jari za a kuma halittar mu a sabuwar halitta Allah zai kuma dawo da mu mu zama sabuwar halitta da yau a wasu da za a je makamanta yanzu ba komai za su ce zanar kawai wannan da shi baya shi kadai wanda baya da diddigewa wataƙila wasu duk sun sun diddige to sai suke mamaki yanzu bayan mun mutu Allah ya dawo da mu wanda kuma duk wanda yake karatun zamani ba musamman technology ko injiniya ya san cewa ba abu da wahala irin kirkira a project ba gyara wani abu ba in project za ka yanzu ka je ka kalli na wasu ka ɗauko za ka modernize wani abu ne mai sauki amma a ce zuba ba ya ɗin kai ce bai da ba sabon abu yake so kai wanda ba ta mai ba wannan ne za ka gane kuranta kana ban aiki kana jiran komai saboda komai naka gaba ɗaya ya tafi to kowa ya san cewa dawo da abu ya fi sauki fiye da yin sabo to yanzu wanda ya yi halitta wajen gyara shi kawai shi ne zai ba shi wahala fiye da yi Allah ba shi halitta abun nan dawo da shi zai ba shi wahala shi ne misalin da ake bugawa shi ya halitta abun da kawai ya dawo da shi shi ne abun wahala da ya halitta ba ku yi mamaki ba sai wajen dawo da shi shi ne misalin da na yanzu akan na yin project walillahi masalul a'la to shi ne Allah madaukakin sarki yace a ila kunna turaban idan muka kasance turbaya a inna la bi khalqin jadid wai suna cewa yanzu za a da da musa zuwa halitta su dariya ma suke wa ba zai yi ba sai Allah yace ulaika alladina kafaru kuma a karkashin wannan ma ta ga a wato akwai ayoyi da Allah madaukakin sarki yake gaya mana kamar a suratul ahqaf awalam yaru anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'y bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyi al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir shin ba ta ganin ubangijin da ya halitta sammai da karsai bai gaji ba wajen halittar sama da ƙasa shi ba shi da ikon wato kuma ya rayar da matacce bala ba haka bane yana da iko innahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai akan komai abin da ka sani da wanda ba ka sani ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake ulaika alladina kafaru bi rabbi ba ma ji wannan tunanin in ba wanda suka kafirce ubangijin su ba wa ulaika al-azlalu fi a'naqin kuma waɗannan su ne waɗanda za a ɗaɗɗaure hannayen su a wuyan shi ne ɗaure dukan malam za a ɗaure hannayen su a wuyan su a haɗe to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa ulaika ashabun nar kuma su ne yan wuta hum fiha khalidun za su dawo a ciki ai ma su tuna fiha abadan za su zauna a cikin ta har abada la yuhawiluna anha wa la yuzilun ba za a canza musu ba ba kuma za su kuke ba suna cikin wutar sai Allah ya ce ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الأقلام وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب Allah ya yi kashin sarki ya ce wani ya azumi naka bi sayya suna neman ka gaggauto musu da zuwan a sayya shi ne azaba in dai za ka kai manzo ne kai ka sa a kawo azaba da kake cewa sai ranar alkiyama wai su sun gari yanzu suke so kamar yadda suke gaya ma a suratul hijr wa qalu ya ayyuha alladhina zila alayhi dhikru innaka lamajnun ya ga wani aka so kawo alqur'ani kana da takunka haka suke gaya wa annabi law ma ta ajina bil malaikati in kunta min as-salihin dan bai yasa ba za ka zo mana da malaikun ban gaskiya kake gaya mana wannan zai kuya ta ku sai Allah ya ce ma nuna jirul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu ila munzari ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya lokacin da za mu saukar da su kuma ba hanzari ba za a saurara musu ba haka kuma Allah ya faɗa cikin wato ayoyi na cikin suratul ankabut wa yasta'jilunaka bil azab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب suna cewa suna gaggauto maka cewa ka gaggauta kawo mana azaba Allah ya ce ba dan mun sanya lokacin da za mu kawo musu azaba ba da ta zo yanzu kuma su ne ya ta amsa da dalilin da azabi waqi'a suka zo suna tambaya wato suna wani ne tambaya ya tambaya dangane da abin azaba mai afkuwa yalla ya ce lil kafirina laysa lahu dafiya dangane da kafirai ko ba wanda yake cikin kuɗin ta haka kuma Allah ya kuma gaya mana a cikin suratul shura ya ce ajilu bi alladina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق cewa wato wanda ba su imani da lahira ba suna cewa a gaggauto maimakon sai nan da shekara kaza yanzu muke so sai Allah ya ce wallazina amanu wanda suka yi imani da Allah kuwa musbiquna lina suna tsoron wato azaba wa ya'lamuna anna al-haqqa kuma sun tabbatar da cewa lahira gaskiya ce za ta tabbata kuma su ne masu yawa wa kadu rabbana ajilna na qitana qabla yawm al-hisab ya hayya ya ubangiji mu ajilna na qitana ai azabana ka gaggauta yi mana azabun mu yanzu ba zo ranar hisabi ba in bi kana kana to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana a wannan cewa suna neman ka gaggauto musu da azaba saboda alhaka nake kafin wato rahama Allah shi ne alhaka tun kafin wato jin daɗi kyakkyawa ɗin a gaggauto musu da azaba wa kada kalabin kabri masulat alhali kafin su kuma Allah madaukakin sarki ya buga musu misalan wasu al'ummai daban-daban amma yin su wato al'umma bakwai Allah ya gaya mana tun da ka annabi Nuhu har zuwa kan annabi da annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi da Allah sai da ga annabi Isa alaihi salatu wassalam sai da ga suke ne idan Allah ya ce wa inna rabbaka lillahi ubangijinka la zu maghfiratin ma abukin gafara ne lillahi ga mutane ala zulmi dangane da zalunci wa inna rabbaka la shadidul iqab amma baka sani ubangijinka la shadidul iqab ni sanan abu ba ne ga nan da yake cewa walau yu'akhidun lahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zalihim da ba da Allah ya zai kama mutane da laifin da suke yi ba da annabi ya roƙa mana ba da laifin da muke yi da kila a gama mu da zai rika gana wannan al'umma tilka ummati kada da islaha ba kaka wallahi da tilwa mu gudu wannan annaba da bakwai da muka lissafo a suratu hud duk laifin da ake yi wa annabawa ba wanda ba mu har da dai su sun da iya da kuloma mu har da kire mu kai a kowane irin laifi duk wani laifi da muka lissafa a baya za ku ga mun kure yanzu idan mun sauya mudu ne na mutane a saboda ayi wani suka da yanzu a primary za mu ajiye don mun mutu zuwa layi tiri idan ruwa ne da yanzu ka zo za su ga muwa da NLGS shi ko zamanin da ma da NLGS ba bai taɓa jin su ba mu yanzu har da su za ka rika ji wasu ma sai ji ne da su a social media a wato a a daidai din yana bayanai wasu bayanai da za ka ji cewa ba dan an roƙa mana wasu duniya da dai wani abin da za ka ji wani ya faɗa ko wata ta faɗa za ka ji wani da nan ba yarda da alkiyama ba shi kuma yarda da alkiyama ba ba iya magana ne da wasu kawai akwai lisanul hal akwai lisanul maqal akwai wani lokacin da aikin ka zai nuna wata yarda da alkiyama ba akwai lokacin da kuma magana ka ce akwai lokacin da jirgi to duk al'umma ba suna yi in kana a wajen jin media in za wani ba Allah yake cewa a azumin da Najeriya ta yi shi idan azumi ya zo a fejinsa na facebook ba gaba ɗaya ne ke ba wanda kawai ya gama ibadarsa a cikin azumi saboda ba ma ya so ransa ya ɓaci yin zo da ba akwai abubuwan da za a bada a ranka ne akwai abubuwan da yanzu kana cika yawanci ma baka samu zuwa ba wallahi ake sawa ka san kana da jawo zai wani karatu sai ka saurara sai yi da wannan dan wannan saboda haka duk duk ba dole sai ka gani ba abin da za ka gani kawai da ka buɗe kalli ne abin da za ka kalla na karatu ka sauka saboda haka domin wasu wato idan ramadanin ya zo ma kuma a lokacin suke buɗe sababbin wato jeji jeji na rashin mutum sababbin jeji jeji na rashin mutum to Allah bai gudun dan kike fa in kan rabu ka bako rabu kun dora na to wasi'a wala yurdu ba su an kawai mujrim kin zo da Allah in sun kanya daga kace ubangijin ku shi ba mutun rahama da yalwa amma ba baya ji yadda azabar da idan ta taho ga mutanen da suke masu laifi kuma Allah maka kuka sarki da inna rabbaka la sari'a da ibadi wa innahu la ghafurur rahim lalle ubangijin ka mai zartanin wato mai saurin hukuma gaggawar hukuma ne amma ba la maka la ghafurur rahim kuma mai gafara ne da jin kai Allah da san da yake a sauran da yake na bi ibadi anni ana da ghafurur rahim ka ba wa bayi na labari ni ne gafara ne kuma mai jin kai Allah baya son kowa ya shiga wuta duk wanda kaga ya shiga wuta in nunan ta ne da rashin mutuncin sai kai amma Allah da ya halice ka musulmi asali baya son ka shiga wuta domin aljanna aka yi dan kai wuta ba a yi don musulmi ba sai Allah ya ce ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم Allah ya ce wa ya kula lalina kabaru da aka ji kafirai suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi dan me yasa ba a saukan mata aya daga ubangijinsa ba me suke nufi da aya nan aya za zuwa da ma'anoni uku a alqur'ani ma'ana ta farko shine al-maqru'a kamar da aka ji a yanzu ayan nan to shi ne al-maqru'a a ce aya ta da zan fara da su sai sura tana dauke da aya 43 ko 44 wannan shi ne aya ba da farko na biyu kuma malakutus samawati wal ardh inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab shi ne aya an fahimta da ko ko kuma ayan da take a suratul yusuf wa ka'ayyin min ayatin yanko fi samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun kaga kuma wannan ayoyi ko kuma ma'ana ta uku shine mu'jiza mu'jiza wala kada ake na Musa tisa ayatin bayyinat wannan mu'jiza to duk lokacin da ka ji aya alqur'ani wannan abubuwan guda uku ake so ka hararo na farko aya a makarantawa na biyu halittar Allah madaukakin sarki na uku kuma mu'jiza idan mutum yana biyo Qur'ani yana hararo wa'anda shi da tadabburi ba yayin da kazo biyo Al-Qur'ani kana hararo su shi yake kira tadabburi to a wannan ayar wanne suke nufi wa yaqulu alladhina kafaru kafirin suna cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbi dan me yasa ba a kan musu da ba a kan mata aya daga ubangijin ba wace yake nufi ta mu'jiza kamar yadda annabi Dawud ya roƙo taguwa dutse ya haihu yayi nakuda ya haihu taguwa amma ba zai yadda ba shine aya su suna cewa kamar yadda suke cewa annabi alaihi salatu wasalam shi kuma ayansa malaiku su sauko su rika tashi ba bayan shi escorting dinsa ko kuma idan ne wa'azi ne wa'azi malaika da ne ce gaskiya ne ko kuma a kawai a jera hawa sama ko su a gani kawai yana hawa sama can da Allah da kawai ya tafi sama duk wannan abubuwan shine abin da suke so wai su gani ya Allah wa rabbi sarki yace inna ma anta mukmin kamar yadda ya bada a cikin suratul isra wa ma mana'ana an nusila bil ayati illa an kadzaba biha aw huwa amma abin da yana mu mu saukan muku da ayoyi sai dan saboda kawai mutanen farko mutanen annabi Hud Salihu annabi Nuhu da sauran su sun karyata ko da haka kuma aka zo karyata wa zasu sai Allah ya rubuce sarki inda ma anta munji kadai kai ne gargadi ne kawai ai inda ma alayka an tabluga risalatan lahi laki abaraka biya abin da yake kanka kawai ka idar musu da sakon da Allah ya umarce ka ne laysa alayka hudahum walakin Allah ya yi man yaka shi ne subhanan ka take ba da je ne kawai Allah ya yi da wanda ya gaba Allah ya yi ya Allah ya yi wani kulli qaumin hal kowace al'umma tana da rijiya da ita amma da abu da yake ga kullu Allah ta'ala anta ya Muhammad munje kai ne gadi ne wa ana hadi kullu qaumin ne ne fiye da kowane irin mutane aiki ne da wa kawai ne wa aji amma yi a hannun Allah ce wa in min ummatin illa qala biha nabi kare da fara su ku fadi cewa ba wata al'umma ai wa min ummati illa ala biha nabi ba wata al'umma ba ce sai da gargadi ya zo wuce a cikin ta sai al'umma da ta gani to wannan awu ne gargadi shi ne hadin ce bai shi yawa bai nuna wa mutane bari da wasu sai Allah ya yi الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Allah madaukakin sarki yace Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa Allah shi ne wanda yake sani da duwatsu dukkan abin da kowace mace take ɗauke ne. Da zarar ciki ya samu da matar da mai gidan da ba da san ma cikin ya shiga ba amma Allah ba ɗaukakin sarki a lokacin da ya shiga yana sanar da Sannan abu na biyu bayan ya shiga a cikin kuromazon miliyoyi da aka zaɓi guda ɗaya yake shi zai zama mutum gaba ɗaya nan mutum miliyoyi aka kashe aka zaɓe mu. kuma nawa ka ba Allah sai kawai dan ka zo yanzu dan da ba ku yi ba kai ba za ka bauta masa ba ba za ka yi abin da yake so ba mutum nawa aka kashe kai aka zabo kai kadai nawa ka ba wa Allah mun yoyi wannan ta karanta a bayanin da za a gaya ma daga kuma ga mutum yadda yake zarwa cewa ya tawo da tuwa ya ce da tuwa tun daga ashirin da uku arba'in da shida ya ce tsaruwa to Allah madaukakin sarki yana tare yana wannan dubon bani ya zan cewa na mutum sannan ya san cewa za ka girma ka yi shekara kaza mai kiba ne ko mara kiba ban ne ko waki kira wanne ne ne shi ne Allah yake kawo ma wannan ya amilu qaru ya alam ba ta amilu kullu unsa ko da abin da take dauke da shi a za ma haife shi ko ba za a haife shi ba ba wani likita a duniya babu shi a duniya da yake gaya ma daga shigar mani ya ce ma ga abin da zai zama sannan ruwa lita nawa zai ja wannan ayat da ake magana a cikin suratul Luqman ai bayani da take kenan ba wai bayani na ilimi da aka bawa dan adam da cewa a zo a yi kanin a gano cewa a ga ya ba ilimi wannan ilimi ne ba ki aka kore ba wanda aka kore din shi ne ba likitan da zai zo ya ma cewa wannan dugon mani yanzu zai ja ruwa lita kaza kuma zai shekara 40 a duniya sannan zai haifi ya kaza zai yi arziki kaza wannan abin Allah ya kore إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وأنا أجل إن هو القيامة ينظر الله علم الساعة wannan jirin da kuma shi yake daukar da ruwan sama shi ma ruwan sama ba wai da ko ka tsada hana ba ilimi ne astronomy ko geographer ya zo ya abin tonin ilimi ne ya ce an yana ganin wannan ruwan da wahala an za a yi kilominan lumbar ya fito da waye duk wannan haka ne sai kuma Allah kilominan lumbar sun ya duka gari kuma Allah ya ruwa an fahimta da ko shi a haka sai kawai ya zo ya yanke cewa dama haka ne kuma ai wai da ko ka suke cewa ai ko kuma ai haka kenan wannan kuma ilimi ne ba ne ba ne amma wanda zai zai zai karanta asrorin da zai zo ya ce ba Allah zai saukar da ruwa lita goma a unguwar gari albasa ba wanda ya isa sannan ruwan ya sauka zai rusa guri kaza zai sauka a guri kaza kuka kaza za ta fito wannan ake nufi shi ne ba wanda ya sani wani na jirin da ya sa wa ya alamu ma fil arham kuma shi ya sa abin da yake cikin mahaifa shi ma wannan bayanin da muke cewa zai yi arziki namiji ne ko mace fari ne ko baki ne kiba ne ko mara kiba sannan shekara nawa zai a duniya ɗaya nawa zai haifa ba wani ya san wannan sai Allah shine wa ya'lam wa bil arham wa ma ta idi nan kuma za ta ci gada ba wani rai abu na hudu da ya san me zai kinkira me zai zama gobe da an haifo shi yanzu an ajiye shi ko a gidan bilgit ya dangi bilgit da zai ce wannan yaron na bai kuɗi zai zai gaba da ya zama me zai tsoro da gobe wa ma da ni nan sun bi ayi abin da mu kuma ba wani mutum da zai gaya ma cewa to wannan fa a ƙasa ta zaje mu za ga mutum ana rayuwa da shi a nan amma lokacin mutuwar su ya yi irin da sai an tafi indiya ne sai an je kaza saboda anan Allah ya kara mu mutuwa to wannan su ne to kaga ya alamu ba ta hamilu kullu unsa Allah yana sanar da duk abin da kowace wata take dauke da shi wa ma tajidu la ha da abin da wato mai ba take kauyewa shi ne za ga an tashi aiko wani sai ga ya zo da ya ko uku maimakon hudu a maimakon biyar shi ne ma ta biyu da rahama ko kuma wasu malamai ta ce a'a abin da ake samu na al'ada tana kwana biyar da ke kai kwana uku ko hudu duk wanda yake da likitoci da malaman da suke karantar da addini sun san da wannan fatori za ka ce ba kwana biyar take al'ada yanzu kawai ka koma kwana uku shi ne ma ta biyu da ko kuma abin da ta zai zo da shi kaza a yaro ya fito da wajen tawaya a jikinsa ko ba hannu ko ba ido ko ba wani abu a jikinsa ko ma yaro ya zo a jini gaba ɗaya ba gashi a kansa a yi da waya wa ma ta da kuma abin da take karawa tana kwana biyar al'ada sai ta zo ta kara da kuma kwana bakwai ana samun abin ko canjin yanayi yana kawo wani yanzu wanda take zaune a sokoto da barno garuruwan daji da wanda take zaune a jos al'adar tana iya jan babban ta kan da inda tana da zuwa jos al'adar da inda mazo ne ya bike ko sakwato al'adar da za ta iya canza ta koma da zama ko da yake zaune a Najeriya ya koma kasar waje inda ake sanyi da kankara al'adar da za ta iya canza tana kwana da za ta koma kaza to ma ta da da wannan kwanakin da ya tsara shi ma Allah yana sanar da ko kuma abin da mutum dan adam za a yaron da za a haifa ya zanto wato halittar da ta karu in yara biyar ne makon biyar da ya fito da tindu abin da ake cewa tindu guda shida Allah yana sanar da wannan ko mai hukun ido biyu uku ya fito mai hukun yan yatsu kaza wani abu ya karu to ka gani ka ga ji abin da kana yin ke faɗa wanda aka haifa da haƙora gaba ɗaya ka ga wannan fatan zafi shi na yi wannan matsalar in an za ku iya tunawa wata ba na so a dawo da ita a kan matsalar shayi da muka tattauna a nan masallaci cewa aka yi tattauna a gudu to a gurin likitoci haifan mutum da shayi wani abu ne ya abnormal ba ta yi ba ta ba ta ji ba saboda haka su a gurin su wani abu ne daban wanda bayan ya sabawa halin da ada kuma tsawaya ce zuwa gurin shi za a gozu malaman suka dage suka ce wasu yadda ba ba yi da ne ake bala ba karatu ake yi an gane ko to shi Allah madaukakin sarki ya ce wa matan da da abin da mai fara ka ta wa kullu shay ko da inda huwa gurin Allah da nufi da tsare shi in ma dan garda shi a gurin ku ne ba gurin Allah ba wa kullu shay indahu a gurin Allah da nufi da domin kaddara ana nufin tsari shine kaddara tsarin da Allah ya tsora ka kai shine kaddara alimul gaibi Allah yana sanar da duk abin da yake a koyi wanda hada da wanda yake a duniya alkabi wanda yake babba almuta'ali wanda yake da kafaita shi ne almuta'ali wa bin girmamawa da kafaita sai Allah yake
سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ملك يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه Allah yana bayani dangane da cewa ilimin da ya ma bai komai dukkan halittunsa wa annahu sawa'un minhum man asara qawluhu aw jahara bihi dai duk wanda ya bayyana magana ko wanda ya koyi a gurin Allah ba wani bambanci tsakanin wanda ya bayyana da wanda ya koyi duk Allah yana jin ba bambanci shine sawa'un minkum duk ɗaya ne a gurin ku man asara qawla ga wanda ya bayyana magana wa man jahara bi da kuma wanda ya koyi magana wa man jahara bi da wanda ya bayyana ba bambanci a gurin Allah wa man huwa mustaqbil da wanda ya kuya bil layli da dare ya yi balgala wa tariku bin nahari da wanda ya bayyana da rana ya yi ko duk gaba ɗaya Allah yana sanar da shi ne ma da yake cewa wa inda da hadin kauli fa innahu ya'lamu sirra wa ba a cikin suratul dara don kun bayyana magana ba ku sani cewa Allah ya ya'lamu sirra yana sanar da abin da aka koyi wa abba da wanda aka yi raka ba wanda kuka yi gani da wanda kuka yi raka wai alamu ma su kuna ma su ake nuna su wasu nan Allah yana sanar da abin da kuke koyewa da wanda kuke bayyanawa shi sa da ba ga Allah ya kara mata yadda take cewa subhanan ladhi wasi'a sam'ahu al-aswata wal wal tace sarki ya tabbata ga ubangijin da wato jinsa ya mamaye ya wadaci dukkan sauti duk wani sauti da za a yi ko da iri da fili da rakoyi wato Allah ya rayu take wallahi da rantsi da Allah la kan jama'a mujadila tattaki zaujaha ila rasulillah take wannan matar da zo tana yin mujadala da mijinta ta zo ana fi jambil bai ina cikin daki wanda take wanda ta kawo karan mutum ta gura Allah alaihi salatu wasalam take tana cikin daki tana magana tana gaya wa Allah alaihi salatu wasalam karar da ta kawo take amma wallahi ina cikin tashin ruwan ruwa ba na jin me kake faɗa yace amma sai ga Allah ya saukar da kansa ya Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u ta'awurakuma inna Allah sami'un basir hakika Allah ya ji maganar matan nan kaula din su ta alaba din su ta alaba wanda ta zo tana cewa wato tujadiluka wanda take jayayya da kai akan mijinta wa tashtaki ila Allah tana kai kara zuwa ga Allah ko kusurin sai Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakum Allah yana jin muhawara ku tattaunawa da kuke to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa man huwa mustafi bil layli da wanda ya koyi ai mustafi fi qa'di rawti bi zalamin layli wanda ya koya a cikin tsakiyar ɗakin sa a duhun dare ai alabi ne ta tuna biya wa ya alamu ma yusiruna wa ma yu'lin an gani lokacin da suke lulluba da tubabun Allah yana kane da wanda suke koyewa da wanda suke bayyana وما تقول في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فمن يجد في سورة يونس وسالم بالنهار sai wurfi suke shafa lokaci yayi ka daga ko kuma ka wuce nan da gani za mu da ana tun da dinna kan gure daga mun kara mun biyar ba abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ba ku cikin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tasbobin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sana da kai iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya da yan goma Allah ka dukan su da gafara masu rai kuma Allah ka ba musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna da Allah da sunan su kyawawa Allah ka taimaki musulmi da musulunci Allah ka rufe kafirci da yahudanci muna roƙon Allah da sunan su kyawawa da tsofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun ibadar mu ta azumi Allah ka karba Allah ka sa muna cikin waɗanda ake yanta wannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah da sunan su kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka shirya mana shugabannin mu Allah ka sanya muku tausayi a cikin zukatan waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kuwa gaba Allah ka ci galabarin masu neman aiki da sana'a kasuwanci Allah ka tallafa mu Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa lata umurina wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqa wa tawa abaka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala المرسلين الحمد لله رب العالمين